أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna uku ga watan rabi'u athani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1441 wanda ya daidai da 30 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya wallafar babban malami abul hasan ash-shadhili rahimahullahu ta'ala wanda kuma muke dan bibiyar sharhin da babban malami doktor muhammadu mansur sokoto shi ma yayi akan wannan littafi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi magana akan hukuncin wankar wankan musulunta kafiri idan kafiri ya musulunta wankan da zai yi wajibi ne ko ba wajibi ba ne shi ne muka samu mazahabobi har guda uku daga malamai mazahabi na farko suka ce wajibi ne ga dukkan kafirin da ya musulunta ya yi wanka wannan shi ne mazahabin malik imamu ahmad abi thaur ibn hazm kuma shine ra'ayin ibn munzir da khattabi akwai dalilan da suka kafa hujja da su mun karanta satin da ya gabata mazhabi na biyu su kuma wanda suka ce mustahabbi ne idan kafiri ya musulunta yayi wanka ba wajibi bane a kansa sai dai idan kafin ya musulunta janaba ta kama shi to anan ne zai wato wajibi yayi wanka saboda wannan janaba din wannan shine mazhabin imamu shafi'i da ainihin wato kauli da aka samu daga imamu daga mazhabin hanafiya sannan akwai kauli na uku da su kuma suke da ra'ayin wato kwata-kwata ma babu wajabcin yin wanka akan wanda ya musulunta wanda wannan shine kaulin abi hanifa kai tsaye kuma a ƙarshe malam ya rinjayar da ɗaya daga cikin akawal ɗin malamai inda yake cewa rajihin zance shine wajibi ne kafirin da ya musulunta ya wanka kafiri ne na asali ko kuma musulmi ne ya yi ridda ya kuma dawowa cikin musulunci to wannan wajibi ne su wanka ga baki ɗayansu ya kawo hadithai da dama wanda su ba duk mun karanta su a darasin da ya gabata bayan nan kuma sai muka shiga bayani akan temama inda malam ya mana ta'arifin temama cewa tsaharatun turabiyya shi ma ita ma taimama tsarki ne amma ita kuma shi kuma da ake yin ta ake yin wannan tsarki din da ainihin wato ƙasa sannan sai ya shiga bayanin abubuwan da ainihin wato janaba ke hanawa ko kuma ya ci gaba da bayanin abubuwan da ainihin wato abubuwan da janaba a take hanawa na ƙaramin kari tare da ƙarin haramcin karatun alkur'ani sai dai kamar aya ɗaya ko makamancin haka ta fuskar neman tsari da addu'a da kuma kafa hujja shiga masallaci da zama a cikinsa wanda shi ma duk gaba ɗaya mun kawo maganganun malamai shi ma akwai mazhabi wajen guda a kawal wajen guda uku mazhabi guda uku game da ainihin wato a wannan masail da malam ya kawo wanda akwai kaulin ainihin wato game da musamman shiga masallaci ga mai janaba da mai jinin haila akwai mazhabobi guda uku da muka karanta mazhaba ta farko wanda suka tafi akan haramcin ainihin wato shiga masallaci a ga mai janaba da kuma mai jinin haila wanda wannan shine ra'ayin imam malik abu hanifa sufyan kuma sun kafa hujja da ainihin hadisan da mun karanta su da cewa hadisin imamul bai haƙi ya roto shi hadisi ne mai rauni da kuma ainihin wato wani hadisin har wa yau hadisin da yana cikin sunan ibn maja shi ma wato hadisi ne wanda yake mai rauni ƙauli na biyu shine wanda suka halatta wa mai jinin haila da mai janaba idan sun yi alwala sa iya shiga masallaci wannan shine ƙaulin imam ahmad bin hanbal wanda aka ruwato daga ba sannan ƙauli na uku shine wanda suka halatta shi wato mutsalakan ba tare da wani kaidi ba saboda hadithin ummul mu'minin Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hailaki ba a hannunki take ba lokacin da ya aika ta cikin masallaci ta dauko masa ainihin wato tabarma kuma wannan kaulin shine wanda malai yake cewa hujjarsa da dalilan wannan kaulin ya fi karfi ko ya fi rinjaye da haka akan wannan muka karkare bayani akan wannan sannan mun karanta ainihin wato farlan wato abin nan farlan taimama ba mu shiga bayanin taimama maganar wanka ne muke ko akwai farlan wanka wanda ya kunshi ainihin abubuwa da dama akwai niyya akwai ayar innamal ayar wa ma umiru illa liya'budullaha zuwa karshe da kuma innamal a'mal da kuma ainihin wato game jiki da ruwa wanda shi ma mun karanta hadisai akan haka sannan sai magana ciccudawa shi ma mun karanta hadisai da maganganun malamai akan hukuncin ciccudawa din sai kuma tsatsefe gashin kai wanda shine na hudu wanda shi ma mun karanta hadisi akai sannan akwai kuma muwalat wato jerantawa wanda shi ma mun yi bayani akai to bayan nan ne kuma sai malam ya shiga bayani akan temama inda yake cewa taimama shine daharatun turabiya wanda na fara faɗa ɗazu sannan ya faɗi dalilan da ke sa a yi taimama ɗin shine rashin ruwa alal haƙiƙa ko kuma rashin ruwa bisa ainihin wato hukunci irin na ko kuma rashin ruwa ko kuma abin da yake da hukunci na rashin ruwa misali ya zamanto mutum yana da ruwa ɗan kaɗan amma ba zai ishe shi ba ko kuma yana tsoro in yi amfani da ruwan zai iya salwantar da rayuwarsa ko kuma wani abin amfaninsa zai salwanta ko rashin lafiyarsa za ta karu ko za ta yi jinkirin warkewa ko kuma wata sabuwar rashin lafiya za ta iya kama shi to duk wa'annan yana daga cikin dalilan da ainihin malamai suka yi bayanin akan mutum zai iya barin ruwa ya tsallaka ya je ya taimama shi ma a ƙarƙashin wannan mun karanta ainihin wato bayanai a ƙarƙashin haka mun karanta aya alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam da ijma'in malamai game da wajibci ko farillancin ko shar'antuwar taimama to a waɗannan halaye wanda su ne suke sa a yi ainihin wato taimama shine rashin ruwan kwata-kwata na biyu kuma shine inda wato an samu ruwan rashin wato amfani da ruwan ne ya gagara saboda wasu sabubba cikin sabubban da malamai suka ambata na uku kuma shine an samu ruwan sai dai ba zai isa a yi alwala da shi ko wankan ba wanda shi ma a halayen nan duk mun yi bayanin abin da malamai suka faɗa a kai a uh, hali na farko inda amfani da ruwan uh, wato inda aka rasa ruwan kwata-kwata wannan kaga ba mu da wani bayani a kai Allah ta'ala ce falam ta ji duma'an kaga dama fata yammamu sa'idan ba hali na biyu inda akwai ruwan amma ba za a iya amfani da shi ba ko dan saboda tsoron kubutar rai uh, subucewar rai ko wani amfani ko karuwar rashin lafiya da makamantan abin da aka ambata wannan shi ma akwai Allah ta'ala ya faɗa cikin ƙur'ani la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj to shi ma duk mun ka kawo maganganun malamai akan haka sai kuma gaba ta uku inda mutum ga ruwan amma ba zai iya ba zai ishe shi amfani da shi ba to shi ma malamai suna da kauli guda biyu akai wasu suka ce yayi taimama ya bar wannan ruwan kawai domin hukuncinsa ɗaya da babu shi wannan ruwan tunda akwai ɗin amma ba zai isa ba kauli na biyu kuma suka ce ya hada tsakanin guda biyun ya yi amfani da ruwan iya inda ruwan ya tsaya kuma sai ya dauki taimama ya karasa da ita amma shi ma rajihin zance shine mazhabar farko wato na cewa kawai in ruwa ba zai isa ba a bar amfani da ruwa a tafi zuwa taimama ina fata an fahimta wannan a dunkule su ne darussan da muka abinda muka karanta a darasin da ya gabata kai tsaye za mu dora daga inda muke kalil mu'allifu rahimahullahu ta'ala ma yubihu tayammum sai kuma abin da ke halatta ai taimama yace wa yubahu tayammumu min al hadath al asgar wal akbar taimama tana halatta daga karamin kari da kuma babba idza wujida sababuhu inda an samu dalilin da zai sa a yi ita taimama din lil maridi ga mara lafiya wal musafir da kuma ainihin wato matafiyi likulli salatin ga kowace sallah mara lafiya kowace sallah cikin sallolin farilla da nafila zai iya yin taimama ya yi ta haka ma matafiyi walis sahihil hadir haka mazaunin gida mai lafiya shi ma zai iya yin taimama li salatil janaza saboda sallar jana'iza idza ta'ayyanat in ta zama masa dole in ya zamanto ta zama masa wajibi ta zama masa tilas kuma sannan babu ruwan alwala ko ba zai iya alwala ba to tunda ta ayyana a kansa zai iya yin taimama dan yayi ta misali ya zamanto ga gawa an aje kuma ba wanda zai iya sallatar ta sai shi shine liman kuma babu ruwa to kaga nan ta ayyana gare shi zai iya maza maza ya yi taimama dan ya zo ya ainihin wato yi sallah din wal fardin haka mazaunin gida mai lafiya zai iya yin taimama dan ya yi sallar farilla gairil jumu'ati amma banda sallar juma'a bi sharɗi an ya shafa watal wakati amma su ma ragowar sallolin farillan da sharaɗin kada ya zamanto ya ji tsoron kubucewar lokaci bisti imalil ma wato ta hanyar amfani da ruwan ma'ana in ya zamanto ga sallar farilla a zahar la'asar magariba isha ko asuba sannan kuma yana tsoron in ya ce sai ya ɗauki ruwan ya yi alwala lokacin sallar ila ko bacci yake ya tashi a ƙwararren lokaci da haka lokacin sallar dab yake da fita da aka sai yake tsoron kafin ya je ya ɗauko ruwa ya zo ya alwala ya ce zai sallah lokacin sallah ya fita to wannan shi ma zai yi taimama kawai ya sallar wala yu'idu kuma ba zai sake sallar ba sallar sa tayi bi khilafil janaza sabanin sallar jana'iza ita ba zai yi ta da taimama ba idza lam tata'ayyan in dai bata zama wajibi a kansa ba wa fardil juma'ati haka ma ba zai yi na ba zai taimama dan yayi sallar farillar juma'a ba an fahimta walau kashiya fawata umala ya ce ko da kwa ya ji tsoron kubucewa juma'a din sai dai juma'a ta kubuce masa ya tafi neman ruwa har ya samu alabashiya ya sallah a zahar na fata an gane wasa'irun nawafil da sauran nafulfili sunaniha wa mustahabbatiha sunnoninsu da mustahabbansu to kamar yadda muka sani ita taimama badalun anil wudu ana yin ta ne a madadin alwala wal gusul ko kuma a madadin wanka inda idamil ma a inda aka rasa ruwa au ta'azzara isti'mala ko kuma amfa isti'malu ko kuma amfani da ruwan ya gagara saboda fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun watsake kun san me kuke ciki me kuke faɗa wala junuban haka kada ku yi sallah ku kusanci sallah kuna halin janaba illa abiri sabilin sai dai idan mutum dan tafarki ne matafiye hatta taghtasilu har sai kun yi wanka wa in kuntum marda in kun kasance a halin rashin lafiya au ala safarin ko kuna halin tafiya au ja ahadun minkum min al-gha'id ko ɗaya daga cikin ku ya dawo daga ban daki aula mastumun nisa'a ko kuka sadu da mata falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiban to sai ku yi taimama ainihin wato a guri mai tsarki mai tsafta famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aidikum da hannayenku inna Allah kana afuwan gafura lalle Allah ta'ala ya kasance mai yawan afuwa ne kuma mai yawan gafara ne da kuma faɗin Allah ta'ala ya yi wa ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya ku waɗanda suka yi imani idan kun tashi za ku yi sallah ku wanke fuskokinku har zuwa faɗin Allah ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an nan ma Allah ta'ala yace fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min an fahimta ko da haka wannan mulamasa din duk da ta zo a cikin waɗannan ayoyi guda biyu aula mastumun nisa cikin suratul nisa aula mastumun nisa fi suratul ma'ida duk gaba ɗayan su wato suna magana ne akan jima'i kamar yadda Abdullahi bin Abbas Allah ya ƙara masa ainihin wato yarda da waninsa cikin ainihin magabata suka kafa hujja akan shar'antuwar taimama daga hadasi babba da wannan ainihin wato aya da kuma hadithin imran bin husayn Allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa liman asabathu janaba ga wanda janaba ta same shi ya ce alayka bis sa'idi fa innahu yakfika wannan sai ya nuna cewa aula mastumin nisa din nan ana magana ne akan wanda ya sadu da iyali janaba ta kama shi akwai hadithin ammar bin yasir Allah ya kara masa yadda shi ma ya ce a jinabtu janaba ta kama ni fata makkato fata mak fata mak aktu fiturab ya ce sai na yi birgima a cikin ƙasa fa akhbartu nabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika sai daga baya na ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari fa qala sai ce inna ma kana yakfika hakaza wa daraba yadayhi alal ardi wa masaha wajhahu wa kaffai wannan shine kaulin aktharu ahlil ilmi sabiqan wa lahiqan waɗanda suka gabata da waɗanda suka biyo bayan su liman khalafa fi zalika umar waɗanda suka saba cewa suka saba akan wannan shine akwai Umar da Ibn Mas'ud a cikin tabi'ai kuma akwai Ibrahim an-Nakhai su kan sun ce inna ma yarfa'u tayammumul hadath al-asghar sun ce taimama tana dauke karamin kari ne banda babba babban kari sun ce taimama ba ta dauke shi an fahimta ko kamar yadda yazo cikin al-majmu sai dai ana iya cewa anan Abdullahi dan Abba dan Mas'ud ya dawo daga wancan ra'ayin yayin da suka tattauna da Abi Musa al-Ash'ari kuma abi musa al'ashari ya kafa masa hujja da aya to sai ake tsammanin ya dawo daga wancan ra'ayin ya dawo kan daidai cewa wato taimama tana iya ɗauke ƙaramin kari hadda kuma babba to amma a nan shi malam abul hassan ashadili cikin bayanan da ya kawo sai ya togace sallar janaza ya ce ita ba za a yi ta ba da taimama liman lam ta ta'ayyan alaihi sannan ya togace sallar juma'a ya ce ita ma ba za a yi ta ba da taimama haka ya togace na filfili arrawatib wayanda ake yin su gabanin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla wa gairun rawatib da kuma waɗanda ma ba rawatib ba ya ce suna ni hawa mustahabbatiya duk ba za a yi su ba da taimama kaga ya ce in dai sallar gawa ba ta ayyana akan mutum ba ba zai yi ta ba da taimama ba zai sallar juma'a ba da taimama ba zai sallar nafila ba mustahabbati hawa sunani hawa mustahabbati hadi da taimama an bayyanta fa hadhihi la yusalliha bi tayammum shi a wajen malam yace wa'annan duk mutum ba zai sallaci waɗannan sallolin ba da taimama inda ba'dil malikiya wannan kuma shine ra'ayin wasu daga cikin malikawa walakin qaulun marju sai dai kauli ne magana ce mararin jaye an fahimta maganar cewa ba za ka yi sallar juma'a da taimama ba ba za ka yi sallar jana'iza da taimama ba ballantana sauran na fulfuli to wannan kauli ne daga wani bangare na malikiya amma kauli ne marjuh kauli ne wanda yake mararin jayi shekul islam ya ce a sahu a kawalin ulama mafi inganci cikin zantutukan malamai annahu ya tayammam li kulli ma ya khafu fautahu wato mutum zai yi taimama ga dukkan ainihin wato sallar da yake tsoron kubcewata kal janaza yace kamar sallar janaza wa salatul eid da sallar eidi wa gairihi ma da wasu su mimma yukhafu fautahu daga irin wa'inda ake tsoron kubucewa su fa inna salata bit tayammum domin kai taimama kai sallah khairun min tafwitis salati yafi ka ba sallah ta wuce wannan shine kaulin da malamai suka furin jayarwa da haka suka ce wa man zaqa alaihi alwaqt duk wanda lokaci ya takure masa bi haythu law ista'mala alma ta yanda in yace sai ya tsaya yayi amfani da ruwa yayi taimama fatahu waqtu salatu lokacin sallah fa zai kufce masa fa innahu yushra'u lahu tayammum an shar'anta masa yayi taimama was sala yayi sallan li idrakil waqt dan ya riski wannan lokacin wa hadha qaulul imam malik kuma wannan shine qaulin imam malik wal auza'i rahmatullahi alaihima da imam al auza'i wa ayyadahu ibn hazm kuma wannan shine ra'ayin da ibn hazm ya goyi baya wa ikhtarahu ibn taymiya rahimahumullah kuma wannan shine ra'ayin da shi kansa shekul islam ya ya tafi akan sa hujjarsu shi ne hadithin abi juhaim al'ansari Allah ya ƙara masa yadda ya ce a ƙabala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min na hawi bi'iri jumal ko jamal annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho daga wajen wata rijiya da ake kira bi'iru jamal ainihin wato a falakiyahu rajulun fa sallama alaihi wani mutum ya haɗu da shi ya masa sallama falam ya rudda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah bai mayar da sallama ba hatta ata ala jidarin har sai da ya zo wajen wani bango fa masaha bi waje ya shafi bangon ya shafi fuskar sa waye dahi da hannayensa sun marar da alaihi salam sannan ya ce masa wa alaikum salam ya mai masa da sallama وقال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية دا إما دا شافعية دا حنابلة da kuma abu yusuf a ɓangaren hanafiya su kam sun tafi akan la ya juzu tayammum li dhikil waqt baya halatta mutum ya taimama wai dan lokaci ya kure ko lokaci zai kure to su suna ganin sai mutum yayi alwala ba zai taimama ba bal ya tawadda suka ce ba zai yi ba sam sai dai ya alwala wa yusalli yayi sallah ittiba'an li amrillahi saboda ya bi umarnin Allah bil wudu'i da Allah ya ce ayi alwala fi qawlihi ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir al-aya har zuwa fadin sa falam tajidu ma an fatayammamu an fahimta qalu suka ce famata wujidal ma matukar za a samu ruwa la yajuzu lahu tayammum to baya halatta mutum ya taimama li dhiqil waqti wai saboda takura da kuntacewar lokaci to shi ma wannan maganganu sai malam ya tafa karshe cewar rajihu zancen da shi ya fi rinjaye cikin wannan tattaunawa cewa mutum in lokaci zai kure ba zai samu a damar yin sallah ba lokaci ya kure to zai iya yin taimama to wannan shine kauli rajihi kuma wannan shine kaulin imam malik fa inna tayammum domin ita kanta taimama ma shuri'a ai ba a shar'anta ta ba illa li idraki salati fil waqt sai dan a riski sallar a cikin lokaci shi yasa aka shar'anta ta wa illa in ba dan haka ba lakana yumkinu li kulli man lam yajid al ma an yantadira hatta yahsula alai da sai a ce duk lokacin da mutum bai samu ruwa ba ya tsaya ya ta jira har sai lokacin da ya samu ruwa din walau ba da fawatul waqti ko da bayan kubucewar lokaci ne da sai a gaya mutane haka amma me yasa aka shar'anta taimama ai rashin ruwan ne yasa aka ce ai taimama to inda haka ne sai a ce kai ta jira har sai ka samu ruwa in ka samu ruwa sai kuma kai kai alwala ko kai wanka sannan ka ci gaba da sallah wallahu ta'ala a'lam an fahimta ko malam yake cewa wa yabdulu tayammum haka ne ko wa yabdulu tayammum bima yabdulu bihi alwudu sai ya shiga wata gaba yace kuma taimama tana baci da irin abin da alwala take baci da shi wa bi wujudil ma doriya kuma akan wancan da samo ruwa qabala salati kafin mutum ya shiga cikin sallah bayan abubuwan da suke warware alwala suna warware ta to banda wayancan abubuwan da ke warware alwalar akwai ƙari ita taimama samuwar ruwa kafin mutum ya shiga cikin sallah ya warware masa taimama an gane wannan illa an ya shafa watal wakati sai dai fa in ya ji tsoron kubcewar lokaci bisti imalihi in ya ce sai ya amfani da ruwan kamar matsalar da muka wuce yanzu kenan wa idara alma'a wa huwa fi salati lam tabdul salatu wai koda ya ga ruwa alhalin ya riga ya shiga cikin sallah sallarsa bata ɓaci ba yayi taimama yana cikin ya tada sallah yana cikin sallah kawai sai kuma ya ga ruwa ya dawo to sallarsa bata ɓaci ba zai ci gaba da sallarsa ne an fahimta to malam yake cewa kullu hadathin yanqudul wudu'a dukkan wani kari da ke warware alwala fa innahu yanqudu tayammum kuma shine yake warware tayammama hadha ma la khilafa fihi wannan abu ne da babu sabani a cikin sa min ahadin daga wani min ahlil islam daga malaman musulunci kamar yadda ibnu hazm ya faɗa cikin muhalla wa kadhalika idza wajada alma ba'da an tayammam haka ma suka ce idan mutum ya samu ruwa bayan ya riga yayi tayammama walam yushri fi salati amma bai shiga cikin sallah ba bai fara sallah ba fa inna tayammuma batilun to tayammama sa ta baci la yujzihi an yusalliya bihi baya isar masa yayi sallah da ita tunda ya gama tayammama tsaf kan ya shiga cikin sallah sai ga ruwa ya zo to yanzu tayammama sa ta baci sai ya dauki ruwa ya alwala tunda shine asali dama rashin sa ne sai ya tayammama wannan bi ijma'i ahlul ilm malamai sun yi ijma'i akan haka kamar yadda ibn abdul bar ya kawo shi cikin al-istizkar wa yadullu alaihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni akan haka fa idza wajada al-ma falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khair an fahimta hadithin da imam ahmad ya fitar da shi da tirmidhi sahahul albani fil irwa cewa idan mutum ya samu ruwa to ya yi kokarin yin amfani da ruwan ya shafa a fatarsa ko ya zuba a fatarsa domin wannan shi ya fi alkhairi suka cewa amma idza ayana alma aw ahassa bi wujudihi ba'da an shara fi salati amma idan mai mai taimama ya ga ruwa aw ahassa bi wujudihi ko ya fahimci alamun samuwar ruwan ba'da an shara fi salati bayan ya riga ya shiga cikin sallah fa innahu yuwasil kawai ya ci gaba fi itimami salati wajen cika sallarsa wala yubdilu ha kare bata sallarsa ya ci gaba a haka saboda farin Allah ta'ala wala tubdilu a amalakum ya riga ya fara aiki ya zai bata shi sai ya ci gaba kawai wannan shine kaulin imam malik imam shafi'i kuma ita ce ruwaya daga cikin ruwayoyin imam ahmad rahmatullahi alaihim jami'a qalu suka ce li anna min at-taharati was salati waqtun domin likullin minat daharati kai kowane wani tsarki na alwala ko wanka was salati da sallah wakatun suna da lokaci fallazi tayammama wanda ya tayammama bi mujibin ma amarahu bihi shari'u saboda wani abu na wajibi wanda shari'a ce masa umarni da shi thumma shara'a fi salati sannan ya kuma ya shiga cikin sallah fala yajuzu lahu qat'u ma huwa fihi to baya halatta ya yanke abin da yake cikin sa mimma umira bihi na abin da aka umarce shi da shi min salati na sallah tunda ya riga ya shiga cikin sallah sai ya ci gaba da sallarsa a haka amma a wajen imamu abu hanifa shi yana da bambancin ra'ayi da wannan wanda muka karanta faƙala shi cewa ya bal ya qata'uha ko yana cikin sallar ruwa ya zo to kawai yanke sallarsa thumma yatawadda yace sannan ya je alwala wa yasta'anifa salatahu ya sake sallarsa sabuwa wa hadhihi riwayatu thaniya anil imam ahmad wannan kuma ita ce riwaya ta biyu daga imam ahmad bin hanbal kaga imam ahmad yana da riwayoyi guda biyu riwaya ta farko ya ya wafaka wa yancan malaman na farko riwaya ta biyu kuma yana tare da imam abu hanifa qalu suka ce li'annahu innama umira bitayammum suka ce hujjar su suka ce ai an umarce shi ne ya taimama li faqadil ma saboda rashin ruwa fa haisu zala hadha al-uzru duk lokacin da wannan uzurin ya kau fatayammumuhu batilun to ya taimama masa ta ɓaci rashin ruwa ne yace aka yasa aka taimama kuma yayi taimamar sai kuma ga ruwa shikenan kawai suka suna ganin abin nan sabila li zawali darura allati alzamathu bitayammum larura ta kauce wanda ita ta tilasta masa yayi taimama kuna biye da ni wa yu'ayyidu qawlahum hadithu as-sa'id at-tayyib abinda zai karfafi wannan zance na Imam Abu Hanifa da Imam Imam Ahmad cikin ruwayarsa ta biyu shine hadithin as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim wa in lam yajid al-ma 10 sinin fa idza wajadahu fa idza wajadta al-ma fa amissahu jaldak fa amas fa amissahu jaldak walakinahu mukhtalifun fi thubuti sai dai wannan hadisin akwai sabanin malamai wajen ya tabbata ko bai tabbata ba a ƙasa ɗaya malam ya ce akhrajahu at-tirmidhi wa sahahu al-albani fil irwa farrajihu to shi ma wannan kaulin ne ya furin jaye cikin wayannan aqwal guda biyu kaulin imam malik da imam shafi'i da ruwaya ɗaya cikin ruwayoyin imam ahmad ko kuma kaulin imam abu hanifa da ɗaya ruwayar ta imam ahmad ruwayar imam malik da abin nan kaulin imam malik da imam shafi'i da wata ruwaya daga imam ahmad sun ce me sun ce kar ya katsa sallarsa ko ko da yana cikin sallah ruwa ya samu zai yi me ya ci gaba da sallah garan dan dinga dawa yana tambaya kakku ya zama ni kadai nake karatun sannan na biyu imam abu hanifa da imam ahmad su kuma me ya kaulin su idan ya yi taimama ya shiga cikin sallah sai ruwa ya samu ya katsa sallarsa kawai ma'ana ya yanke ta ya je alwala ya zo ya sake sallah wannan shine a kawal din ko to sai mala ya ce rajihin kauli shine insha Allah kaulin imam malik da imam shafi'i li adami wujudi dalilin qawi yubdilu tayammumahu wa salatahu saboda rashin samun wani dalili kakkarfa da zai bata mata taimamarsa da kuma sallarsa to sai suka ce wa amma idza wajada alma amma idan ya samu ruwan ne ba'da an faraga fi min salati bayan ya gama sallah ya gama sallah sai ya samu wa kana fil waqti muttasi' sannan a lokacin akwai yalwa akwai sauran lokaci yayi taimamarsa yayi sallarsa tsaf sai da ya sallama kawai sai kuma ruwa ya samu kuma lokacin sallah bai kure ba akwai sauran lokaci to wannan ne suka ce falashi alaihi aidan babu komai a gare shi inda malik wa gairuhu a wajen imam malik yana ganin ba komai da waninsa min ulama kuma wannan ruwaya ce daga imam ahmad rahimallahu aljami lakin yustahabbu lahu i'ada sai dai sun ce an so ya sake sallah saboda akwai yalwan lokaci din duk da sallah sa in bai sake din ba ba komai amma an so ne istihbaban ya sake sallah saboda hadithin abi sa'id Allah ya kara masa yadda inda yake cewa kharaja rajulani fi safarin wasu mutane guda biyu sun yi tafiya fa hadaratu salatu sai sallat lokacin sallah ne walaysa ma'ahuma ma ba su da ruwa fa tayammama sa'idan tayyiban sai suka yi tayammama a guri mai kyau fa salla ya suka yi salla thumma wajada al-ma sun kara gaba sai kuma suka samu ruwa fil waqti kuma lokacin sallah bai fita ba fa aada ahaduhuma al-wudu'a was sala ɗaya daga cikin su sai ya sake alwala ya sake sallah wa lam yu'id al-akhar ɗayan kuma ya ki sakewa ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu suka fada masa fa qala lil ladhi lam yu'id manzon Allah sai ya fada wannan da bai sake ba a saftar sunna yace kai ka dace da sunna wa ajza'atka salatuka kuma sallaka tayi wa qala lil ladhi aada ya kuma ya fada wanda ya sake yace lakal ajru marratayn kana da lada biyu ladan kai sallah da alwala da ladan kai sallah da taimama ina fatan gane to bisa wannan ne suke ganin idan mutum ya yi taimama ya yi sallah tsaf kuma sai ruwa ya samu kuma lokacin sallah bai fita ba to mustahabbi ne ba lallai ba ya sake an fahimci wannan to sai kuma malam ya shiga gaba ta gaba da me ake yin taimama shine yace ma'anar sa'id me ake nufi da as-sa'id da Allah ta'ala yace fatayammamu sa'idan tayyiba me sa'id din sai yace wa yatayammam shi wanda zai yi taimama nan zai yi taimama ne bis sa'id at-tayyib da as-sa'id at-tayyib to menene as-sa'id at-tayyib sai malam Abul Hasan Ash-Shadili ya fassara yace wa huwa turab wal hajar wal ramlu wa jami'u ajza'il ard ما دامت على هيئتها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونهوه an fahimta ko wannan shine as-sa'id sai yace abinda ake cewa as-sa'id huwa turab shine turbaya kowace irin kala in dai turbaya ce wal hajar da dutse wal ramlu da rairayi ko yashi wa jami'u ajza'il ardi da dukkan nau'o'in kasa ko yanke-yanken kasa ma damat ala hay'atiha matukar kasar tana nan da ita da yanke-yanken nata akan kamanninta akan sifarta lam tugayyirha san'atu adamiyyin sana'ar dan adam bata canza ta ba bi dabkin da girki wa nahwihi da makamancin haka din da ake girki za ga gurin kuma kasar gurin ta kone ta yi baki ta yi toka ta yi kaza ta yi kaza to banda wanda kasar da aka canza ta in dai natural guri ne dutse ne kasa ce yashi ne dukkan wani nau'i na kasa wanda babu wani abu da ya canza shi haka yake yanda Allah ta'ala ya halice shi za a iya taimama da shi wa nahwihi da makamancin haka wa turabu afdalu min gairi amma yin taimama akan turbayar ƙasa shi yafi sama da yin taimama akan waninta as-sa'id at-tayyib al-madhkur fi qawlihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban yatanawalu kullu ma yutliqu ko yutlaqu alayhi ismul ard suka ce sa'idan tayyiban as-sa'id wato ana iya fassara shi da dukkan abin da zai iya karbar sunan ƙasa aw mimma huwa ala wajhiha ko abin da yake akan fuskar ƙasa daga cikin irin abubuwan da mawallafin littafin ya ambata Abul Hasan Ash-Shadhili Hadith Abdullah ibn Amr yana nuni akan haka Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa kulluha gabaki ɗaya ƙasar rairayi ne dutse ne a'a turbaya ce da ire-irenta an sanya min ita ta zama wato wali ummati da kuma al'ummata masjidan gurin ibada wa tahuran kuma gurin tsarki fa aina ma adarakat rajulan min ummati sala duk inda wani mutum cikin al'ummata sallah ta riske shi fa indahu masjiduhu wa tahuruhu to yana da ainihin wato wa indahu masjiduhu to yana tare da masallacinsa wa indahu tahuruhu kuma yana tare da abin alwalarsa ko abin tsarkinsa an fahimta wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi da kuma hadisin abi juhaim wanda ya gabata a baya annabi sallallahu alaihi wasallam da raba biyadaihi alal jidar annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga hannunsa a jikin bango fata ya mamaye ta mama wa radda alal rajulis salam ya mayar wa wani mutum da ya masa sallama ya mayar masa da sallama kaga ina yayi taimamar ba rairayi ba bango ya shafa wa bi hadha qala abu hanifa wa malik rahmatullahi alaihima wannan shine abin da imamu abu hanifa da imam malik suka tafi a kai cewa ba iya ƙasa ba rairayi duwatsu da dukkan sauran ajza'il ardi duk suna shiga cikin as-sa'id kuma wannan shine ra'ayin shakul islam ibn taymiya rahimahullah amma shafi'iyya wal hanabila amma imamu mazhabin shafi'iyya da mazhabin hanabila faqalu sai su suka ce inna as-sa'ida huwa turabu la ghayr suka ce ai as-sa'id turbaya ce kawai babu wani banda wani abu banda ita ita kadai ce as-sa'id ba za ka yi akan dutse ba ba za ka yi akan turab kawai wahatajju sun kafa hujjar su ta wannan restriction da suka yi na cewa iya abin da ya shafi me ƙasa shine as-sa'id sun kafa hujja bi ziyada saboda wata ziyada allati waradat fi hadithi ibn amr wato wata ziyada da ta zo a cikin hadisin ibn amr ju'ilal liyal ardu masjidan wa ju'ilat turbatu hali dahuran wa ju'ilat dan kaka dauka duk in aka ce malaman nan sun saba kawai ra'ayi ne kawai mutum ya sha shayi ya makaro kawai ya ce ya saba za ka ga kowa wani dalili yake kallo kawai sai ya makale ya ce to shi ga fahimtar sa kaga su da suka tayi sai suka ce a'a mu muna ganin kasan nan ita kadai za a yi taimama da ita me suka ce ai a cikin lafazin hadisin akwai ziyada da ta zo cewa wa ju'ilat turbatu a kalmar turba wato turab aka yi amfani da shi li dahuran fa khassasu biha umumar riwaya as-sabiqa al-mashhura da haka su sai suka yi takhasisin waccan ruwayar amma da wannan hadisin waccan waccan ruwayar da muka karanta waju'ilat liyal ardu wa li ummati masjidan wa tahura kaga waju'ila liyal ardu kaga al ardu a ammu min turab domin al ardu ta kunshi at turab ar raml al hijara da da ainihin jami'i ajza'il ard ko amma waju ilar turbatuwa sai suka ce to wannan waju ilar turbatuwa turba din ya nuna al'ardu da aka ambata a can da fadinsa to ana nufin turab iya turbaya kawai tun daga nan lafazi ya zo karara waju ilar turbatu hali da huran an bayyanta to sai malai yake cewa gaskiya wa fisti dilalihim bi hadhihi ziyada nazar a cikin kafa hujjarsu da wannan ziyadar akwai abin duba li'anna turba domin ita turba tudulaku ala gairi turab ana fassara turba akan abin da ba turbayar ƙasa ba ma min anwa'il ardi na nau'o'in ƙasa din shi ma ana kiransa turba an fahimta ana kiransa turab kaman rairayin kaman duwatsu duk suna cikin turab lugatan wa shar'an a larabce haka a shar'ance kamar yadda zo cikin hadithin abi huraira qala ce akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadi faqal خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد an fahimta wani hadisi ne wanda imam ahmad imam muslim kai ya fitar da shi hadisin ainihin wato abi huraira marfu'an duk da cewa hadisin akwai maganganu da kuma yanda malamai suka dauke shi wajen fassarar amma muhallin shahid da ta sa malai kashi anan shine khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawm as-sabt wa khalaqa fiha al-jibal kaga fiha aljibal kenan aljibal yana cikin ina at-turab din an fahimta fa turbatu huna bi ma'anil ard kaga kenan khalaqa Allahu turba anan da aka ce at-turba ana nufin khalaqa Allahu azza wa jalla al-arda yawm as-sabt kama qala ibn al-manzur fi lisan al-arab wato kamar yanda ibn al-manzur masanin larabcin nan ya faɗa a cikin ainihin wato kamus dinsa ainihin wato lisanul arab fi lisanul arab haka ma kamar yadda ya zo cikin faɗinsa yi husharun nasu yau malkiyamati ala sa'idin wahidin ai ardun wahid an fahimta ko to wannan shine abin da ainihin wato suka ce shi sa a ƙarshe sai malai cewa rajihu wallahu a'lam ma zahaba ilaihi imamani abu hanifata wa malik yake cewa zancen da ya fi rinjaye Allah shine mafi sani shine abin da manyan malaman nan suka tafi akai imamu abu hanifa da imam malik rahmatullahi alaihima akan cewa anna sa'ida ya tanawalu jami'a anwa'il turab fa inna adillatahu zahira yake cewa ƙasar sa'id ya kunshi dukkan nau'o'in ƙasa domin dalilin da yake nuna haka a fili yake da hakan aka ce fata yamma mu sa'idan tsayiban iya turab shine sa'id na'am duk da cewa an kaji wani ya ce ai ba wani ba wani ainihin wato sa'id in banda turab to kasan cewa yana da salaf akwai malaman da suka fahimci haka cikinsu akwai wadawa na'am na'am hanabila da kuma imam ahmad kuma shafi'iyya da hanabila ko da shafi'iyya da hanabila su ne suke da ra'ayin cewa inna sa'ida huwa turab la ghayr an bayyana amma a wajen imam malik da kuma wajen wa imamu abu hanifa da imam malik su suna ganin me kaga jami'u anwa'i turab zai iya shiga cikin as-sa'id an fahimci wannan da kaga kenan bisa wannan kaulin zaka iya yin taimama akan ƙasa zaka iya akan dutse zaka iya yi a jikin bango zaka iya yi a kan rairayi ko yashi da sauransu irin su tiles kamar yadda zamu karanta irin su mabul irin su ƙasar siminti da sauran makamantan irin wannan wanda malam zai kawo wata magana a can gaba ko da yake a satin da ya wuce ma wani dan uwa yayi tambaya an bada amsa akan wannan to ina sai kuma malam ya shiga hukuncin yin taimama akan abubuwa masu tsada a iya yin taimama akan wani abu wanda yake yana da kima yana da tsada to shine ce wala ya taimama ala shay'in nafis mutum ba zai taimama ba akan wani abu zababbe shine nafis abin da ya zamanto mai tsada zababbe ne ka zahabi kaman zinare walfiddati da azurfa wala ala libidin haka mutum ba zai abu akan wani abu mai laushi ba kamar auduga shine libid wato shimfiɗa mai taushi kamar auduga ita ma mutum ba zai taimama a kanta ba wala ala bisadin ko kuma shimfiɗar da ita kuma ba irin libid ɗin take ba wala hasirin haka mutum ba zai taimama ba akan tabarma wa in kana fi gubarun ko da akwai ƙura a kai an fahimta mutum ba zai taimama ba akan wani abu zaɓaɓɓe mai tsada mai daraja kamar zinare ko azurfa ba zai taimama ba akan wata shimfiɗa ta alfarma mai taushi ba zai taimama ba akan shimfiɗa ainihin wato wadda ba irin waccan ɗin ba sannan ba zai taimama ba akan tabarma wai ko da akwai ƙura a kansu to dangane da yin taimama akan waɗannan abubuwa waɗanda suke zaɓaɓɓu wato نقل الإجماع على منئه العلامة القرطبي العلامة القرطبي يا رويتو إجماع مالمي أكن هني أكن هكا في التفسير أتكين تفسير سا قال رحمه الله يتي ومكان الإجماع في المن wato gurin da malamai suka yi ijma'i game da hanin an yi tayammamar rajul shine mutum ya tayammama ala zahabi sirf akan zinare zalla shine az-zahabu sirf ba sirki zinare ne zunzurutun saka aka ajiye shi kawai mutum ya taba shi ya taimama to shine malamai suka hana wal fidda da azurfa zalla wal yaqut wal zamarrud da zumurrud shi ma duk nau'i ne na ainihin wato wayannan albarkatun kasa ma'adanai din wal at'ima haka dukkan nau'in abinci kal khubzi kamar gurasa wal laham da nama wa nahwihi ma da makamantan waɗannan duk mutum ba zai taba su ya taimama ba au alan najasat ko kuma mutum ba zai taba gurin da yake ko wani abu mai najasa ya taimama da shi ba amma sun karu juna sani su malamai sun yi sabani game da wasu ma'adanan waɗanda ba zinare ba ba azurfa ba ba yakutu ba ba zumarrud ba fa'ujiza wasu sun halatta sun ce idan albarkatun ƙasa ba zinare ba ne ba azurfa ba to wasu sun halatta za a iya yin taimama a kai wa huwa madhhabu malik wa gairu wannan shine madhhabin imam malik da wani cikin wasu cikin malamai wa muni'a wa huwa madhhabu shafi wasu kuma sun hana sun ce ba za a iya yi ba kowane irin ainihin wato albarkacin ƙasa matukar nafis suna cikin abubuwa zababbu masu ainihin tsada ko daraja to ba za a ce mama da su ba wato a wannan shine madhhabu shafi'i da kuma wani daga cikin ainihin wato malamai an fahimta amma game da yin sallah akan taimama akan libit wala ala bisadin wala hasirin wa in kana fiha gubar inda malam yace ko da akwai kura akan tabarma ta kaba ko ta leda ko kuma ainihin wato shimfiɗa ko da akwai kura akai ba za a taimama ba fali annaha la tu'tabaru min as-sa'id wai saboda wayannan abubuwan duk ba a daukan sa matsayin sa'id ce aka yi fata yamma mu sa'idan su kuma wayannan abubuwan ba sa'id bane an tambayi sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin shin yushtaradu fi turabi at-tayammum at-tayammum bihi an yakuna lahu gubar shin sharadi ne kasar da za a yi taimama a kanta sai ya zama akwai kura a kanta tunda wata kasar kila an yi ruwan sama ko kuma wato irin daskararren gurin nan ne ba sai ga kamar ka zauna ma ko ka abin nan akai ko kuma kamar irin styles din lalle sharadi ne sai in akwai kura sannan za a yi taimama akai shin faɗin Allah ta'ala famsa hobi wujuhikum wa aydikum min wannan min ɗin dalili ne akan sharaɗin algubar ƙura fa ajaba shek ibn uthaymin ya bada amsa yace alqaulur rajih zance mafi rinjaye annahu la yushtaradu litayammum an yakuna bi turabin fihi gubar ba sharadi bane in mutum zai taimama kasar da zai taimama sai in akwai ƙura a kanta bal idza tayammama alal ardi kawai in ya taimama akan ƙasa ajza'ahu ya isar masa sawa'un kana fiha gubarun aula akwai kura a gurin ko babu wa ala hadha akan haka fa idza nazala al matar idan ruwa ya sauka alal ardi a kasa fa yadribu al insanu bi yadayhi alal ardi sai mutun ya buga hannayensa a kasar wa yamsahu wajhahu ya shafi fuskarsa wa kaffaihi da hannayensa wa in lam yakul lil ardi gubarun fi hadhihi al hal koda babu kaga ba yanda za a yi ma a samu kura irin wannan halin domin yanzu aka gama ruwa to saboda aka taimaka masa tayi saboda faɗin Allah ta'ala fa tayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sabban zakanu yusafiruna ila jihatin laysa fiha illa rimal suna tafiye tafiye zuwa yankunan da babu wata ƙasa sai rairayi kawai za ga cikin sahara ake ta tafiya ba abun nan wa kanat al amtaru tusibuhum kuma wani lokaci ruwan sama yakan same su wa kanu yatayammamuna kama amara Allahu azza wa jalla amma wannan baya hana su su tayammama kamar yadda Allah ta'ala ya umarni falƙaunin rajihu don haka zancen da ya furin jaye annal insana idza tayammama al-ard in dai mutum ya tayammama akan ƙasa fa inna tayammamuhu tayammamahu sahihun tayammama sa tayi sawa'un kana alal ardi gubar am lam yakun akwai ƙurar ko babu ƙura amma faɗin sa famsa bi wujuhikum wa aydikum min fa inna min libtida'il gaya wa laysa litab'id wa qad thabata an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nafakha fi yadayhi hina daraba bihi mal ard to sai kuma muka tafi game da taimama a jikin bango wannan matsalar da muka wuce ta ita ma ta fito na'am to sai yake cewa wa yajuzu lil marid ya halatta ga mara lafiya idan lam yajid man yunawiluhu turaban in bai samu wanda zai miko masa turbaya ba ko dangoginta an ya taimama bil jidar to zai iya yin taimamarsa a jikin garu ko bango almabani wanda aka gina shi bi tubin nayye da danyen tubali wato irin bulan ƙasa ɗin nan ɗanyen tubali da shi aka gina ga bangon to in ya rasa wanda zai miko masa ƙasa ko dutse ko wani abu da zai taimama sai ya shafi bangon ya taimama da shi au bil hijarati ko da dutse idan kanar gaira masturatin biljil in dai ba a rufe ba a sumunte ba a sumunce ko an rufe wannan garu ko bangon ba biljir da fenti ko suminti in dai ba a yi ba ainihin garun ne kasar gurin yadda take haka mutum ya shafe ta ya taimama ya yi matukar ba a lullube ta ba an mata filasta da siminti ko kuma ba siminti ba an yi mata filasta da ainihin wato fenti shine jir aljidarul mabani bi tub aw bil hijara bangon da aka gina shi da danyen tubali ko aka gina shi da wato duwatsu ya dukhulu fi musamman sa'id shi ma ya shiga cikin kunshin as-sa'id shi ma sa'id ne da haka da aka ce fatayamma musa idan ba shi ma irin wannan bangon ya shiga ciki na fata an gane amma game da irin siminti ko marble ko tile da makamantan irin waɗannan mimma huwa min jinsin ardi daga irin abubuwan da su ma duk jinsin ƙasa ne ƙasa ce take samar da su farrajihu zance mafi rinjaye aidan jawazu tayammumu alaiha halaccin yin tayammuma a kansu bina'an ala qawli abi hanifa wa malik gini akan qaulin imamu abu hanifa da imam malik wa huwa muqtada taysir alladhi yuriduhu Allah lil umma kuma wannan shine saukin da Allah madaukakin sarki ke nufin sa ga al'umma tare da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa aina ma rajulun min ummati adarakathu salat falyusalli bisa wannan ka'ida da haka wannan duk za a iya yin tayammuma da su to sai kuma gaba ta gaba taimama akan najasa wa man tayammama ala mawdi'in najisin wanda ya taimama a guri mai najasa walam ya'lam bi najasati amma fa shi bai san da najasa a gurin ba ƙasa ce gurin kawai ya buge ta ya taimama a ada fil waqti to in ya gano cewa gurin nan mai najasa ne inda ya taimama tunda Allah ta'ala ya sa sharadi fa tayammamu sa'idan tayyiban shi kuma yayi taimama a sa'idan najis sa'idan najisan a gurin yayi ya ce mama to bai san da haka ba sai daga baya sai ya gano gurin nan da ya ce mama guri ne ba tsayi ba najis ne to a ada fil ya sake sallar in akwai lokaci in ba lokaci fa na'am in ba lokaci sallarsa ta yi ko allazi amara Allahu almu'minina bihi abinda Allah ya umarci mu'minai da shi a abinda ya shafi taimama huwa tayammamu bi sa'idin tayyib shine su taimama a guri mai tsafta mai tsarki fala ya sai tayammum ala shay'in najis shi yasa baya taba inganta mutum ya taimama akan wani abu mai najasa fa idza tayammama alai in kuma ya taimama akai walam ya alam bi najasati amma bai san akwai najasa ba thumma tabayyana lahu zalika sai daga baya ya gane haka fa yustahabbu lahu i'adatu sala an so ya sake sallar in kana fil waqti muttasa in akwai yalwa a cikin lokacin wa yusta'anisu fi hadha abinda zai dauke wa mutum kewa akan wannan hukuncin shine za mu iya ɗauke kewa ko mu ɗauke damuwa da hadithan abi sa'id as-sabiq wanda ya gabata game da mutane guda biyu nan da suka yi taimama suka yi sallah ɗaya aka samu ruwa ya sake ɗaya bai sake ba an fahimta to sai kuma wata gabar da malam da ya sake kawowa shine sake taimama a gurin da wani ya yi taimama na yi taimama anan zaka iya zuwa gurin kai ba kai ko sai dai ka nemi gurin ka daban kai taimama ولا يكره التيمم بتيم ولا يكره التيمم بتراب تيمم به مرة أخرى ba makaruhi ba ne ba wani abin ƙi ba ne yin taimama a gurin da an taɓa yin taimama a gurin ko wani ko kai babu laifi da sake taimama da ƙasar da an riga an yi taimama da ita kai ne kai ko kuma waninka ne ya zo ya taimama a kai wannan baka da matsala za ka iya zuwa kai taimama a kai wala ya sihu a ainihin wato a tayammum qabala dukhul waqt to sai wata mas'ala da malai kawo wai baya inganta mutum ya taimama kafin lokacin sallah ya shiga hakal qawlu hadha al qawlu hakal ijma' alayhi al hafiz ibn abd bar wannan kauli ne wanda ibn abd bar ma ya hakaito cewa malamai sun ijma'i akai a cikin littafin al istidkar sai dai akwai sabani mashhuri a cikin wannan kaulin domin ibn qudama ya faɗa a cikin littafinsa al mughni yake cewa imamu abu hanifa ya ce la ya sihu tayammum ya inganta ka yi taimama kabala wakatin salati kafin lokacin sallah kamar yadda za ka iya yin alwala kafin lokacin sallah to ya halatta ka yi taimama kaka jira lokacin sallah li'anna ha daharatun tubihu sala domin ita ma shi ma tsarki ne ita ma taimama tsarki ne tsarki ce wadda take halatta a yi sallah da ita fa ubiha taqdimuha da haka gabatar da ita yana halatta ala waqtin salati kafin lokacin sallah kasa'ir at-taharat wal qawl alladhi dhakarahu al-musannif huwa madhhab al-jumhur ko da yake kaulin da malamin mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadili ya ambata shine ra'ayin jumhur mafi yawan malamai cewa wala yasihu tayammum qabla dukhul al-waqti ba a yin alwala kafin lokacin sallah shiga wannan shine kaulin imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal duk sun tafi akan cewa la yasihu tayammum baya inganta mutum ya taimama illa ba'da dukhul waqti salati sai lokacin sallah yayi kuma wannan shine kaulin da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da ibn musayyib da ibrahim an-nakhai da ata da wasu cikin malamai kamar yadda ka koma cikin mudawwana za ka ga wannan bayanin hujjar su shine Allah madaukakin sarki wai ya wajabta alwala da taimama ne domin tsayawa a yi sallah wa zalika yakunu idza dakhal waqt wannan kuma yana faruwa ne in lokacin sallah yi sun kawo fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum har zuwa fadin Allah falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban an bayyanta ammal wudu fa khussa min hadha al-hukm kama salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama as-salawatu yawm al-fatih bi wudu'in wahid suka ce amma ita alwala ta samu wani dalili da ya keɓance ta daga fadin wannan aya ita ana iya yin ta daga baya a zo a yi salloli da yawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a fatuhu makka yayi salloli da dama sallolin yini guda ko salloli da yawa da alwala guda daya an fahimta kamar yadda imam muslim ya fitar da hadisin haka anas dan malik yana cewa kunna nusalli salawat mun kasance muna yin salloli da dama bi wudu'in wahidin da alwala daya malam nuhdith matakar ba mi kadi ba an fahimta matakar ba mi kadi ba imam al-bukhari ya fitar da wannan wa baqiyat tayammum ala hadha al-asl yanzu sai ya zama suka ce alwala tana nan a wannan asalin ba za a yi ta ba sai lokacin sallah yayi amma ita al'a taimama kai taimama tana nan a wannan asalin ba za a yi taimama ba sai lokacin sallah yayi amma alwala ga wasu hadisai sun ware ta ita ana iya yin ta ko da lokacin sallah bai ba dalilin su na biyu shine hadisin amru bin shu'aib an abihi an jaddihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura aina ma adara katnis sala tamassahtu wa sallaitu duk inda sallah ta riske ni to zan shafi gabobi na in yi sallah kaga in ta riske ni kaga sai lokacin yayi kenan wannan hadithin shi ma ainihin wato imam ahmad ya ainihin wato fitar da shi na uku suka ce a tayammum daharatun darura ita taimama wai tsarki ne da ake yin sa bisa larura akan wannan la ta juzu qabala lokaci to tunda larura ke sa ai baya halatta ai kafin lokaci mithlu hafi zalika sai suka ce misalin taimama a irin wannan bayanin shine misalin tsarkin mai jinin istihada kaga ita mai jinin istihada ko da yaushe cikin jini take sai aka ce to ita ba za ta yi alwala ta jira sallah ba sai dai lokacin sallah yayi ta yi alwala sai suka ce to shi ma mai taimama haka yake na hudu sai suka ce lau ta yammama qabala dukhulul waqti wai da mutum zai alwala ya taimama kai kafin lokaci yayi lakana qad tayammama to da ya zamanto yayi taimama wa huwa mustaghanin an tayammum a lokacin da baya bukatar taimama din fakana kaman tayammama wa ma'ahuma sai ya zama kaman hukuncin wanda ya taimama yana tare da ruwa ai sai lokacin yayi ya ga bai samu ruwan ba sannan yayi me yayi taimama to wannan kuma ra'ayin wa wafaqat zahiriya aba hanifa zahiriya sun yi muwafaqa da abu hanifa akan haka ala qawlihi bi adam ishtiradi dukhulul waqti su ko zahiriya sun yi muwafaqa wa abu hanifa akan rashin sharɗanta shigan lokaci fit tayammum a taimama an fahimta wa ibn sha'ban min al-malikiyya a cikin malikiyya ma akwai ibn sha'ban shi ma yana tare da imamu abu hanifa cewa zaka iya yin taimama lokacin sallah bai ba wa ba'dul hanabila wasu daga mazhabin hanabila su ma suna tare da wannan ra'ayin na imamu abu hanifa cewa ana iya yin taimama kafin lokacin sallah yayi wannan kuma shine kaulin imamu thauri da al-imamu layth bin sa'ad da hasan ibn hay kuma wannan shine ra'ayin da shekul islam ibn taimiyya ya zaɓa gaba ɗaya su suka ce ya juzu ya halatta an yi tayammama mutum ya yi tayammama mata faƙadal ma duk lokacin da ya rasa ruwa au ta'azzara isti'malu ko ya san ba zai iya amfani da ruwan ba to ya tayammama sa kawai wa yusalli ma sha'a ya sallaci abin da ya ga dama ya so bi tayammumin wahidin da tayammama guda ɗaya kamar yadda zai alwala ya salloli da yawa to tayammama ma zai iya yin ta ya yi salloli da yawa wancan kaulin da mun karanta makamancinsa a cikin hallul masail wala tusalla abinan faridatani bi tayammumin wahidin can ma mun yi irin wannan bayanin ko to akwai dalilin sabanin su yana da ainihin wato dalilin da yasa suka saba al'amura ne guda biyu al'amari na farko shin taimama tana halatta sallah ne ko kuma tana ɗauke kari ɗaya al'amari na biyu shin taimaman nan tsarki ne mutlak ko kuma tsarki ne na larura wannan shi ya jawo saɓanin tsakanin wancan mazhabin da wannan wanda ya ɗauki a tayammum ita taimama mu bi salata ta halatta yin sallah ne ishtara da dukulal wakati to shine wanda ya sa sharaɗin sai lokaci yayi an fahimta wanda kuma ya ɗauki taimama rafi allil hadasi ita fa taimama tana ɗauke kari lam yashtariduhu shi bai sa sharadi ba ya ce zaka iya yi ka jira lokacin sallah Allah ya sa kuna fahimta ta na wannan na farko yake cewa abin da ya jawo sabani tsakanin Imam Malik da suwaye suka tafi akan wancan kaulin Abu Hanifa a'a kaulin farko imam malik da kuma ra'ayin jumhur imam malik imam shafi imam ahmad su sun tafi akan sharaɗi ne sai lokacin sallah yayi sannan ayi mai ayi taimama abu hanifa da shi da irin su ibnu sha'ban da wani ra'ayin na malikawa da sauri da lais da hassan bin hayy da shekul islam su kam sun tafi akan cewa ba sharaɗi bane sai lokacin sallah yayi za a yi mai abin da ya jawo suka samu wannan rabuwar al'amura ne guda biyu al'amari na farko shin taimama ana yin ta ne don ta ba wa mutum dama ya sallah ta halatta masa yin sallah amma karinsa yana nan ɗaya ko kuma a taimaman nan tana ɗauke karin ita ma kamar yadda alwala da wanka ke ɗauke kari ita ma tana ɗauke kari idan taimama tana ana yin ta ne karin yana nan kawai larura ce ta sa aka ba da dama a yi ta don ta halatta wa mutum sallah to su sun tafi masu wannan ƙaunin cewa ba za a yi ta ba sai lokacin sallah ya shiga wayanda kuma suke gani a taimama ana yin ta ne don ta ɗauke kari kamar yadda alwala da wanka ke ɗauke kari da aka ita ma suna ganin za a iya yin ta tun kafin lokacin sallah ya yi mai an gane wannan abu na biyu shin taimaman nan tsarki ne wanda yake saki ba kaidi ko kuma tsarki ne wanda yake na larura a nan ma sai suka ce wanda yake ganin taimama tsarki ne wanda yake saki ba kaidi to sun halatta a iya yin taimama a kowane lokaci wayanda kuma suke ganin tsarki ne na larura suka ce sharaɗi ne sai lokacin sallar ya shigo larura tana nan bata kauce masa na a ita wadai an gane to wanne ne rajihin kauli sai malam ya ce war rajihu kaulu abi hanifa rahimahullah ya ce annahu la yushtaradu dukhul alwaqti litayammum ba sharadi bane yin taimama sai lokacin sallah yayi لأن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بنص شرعي domin sanyawa wa wata ibada lokaci baya tabbata sai da wani nassi na shari'a wala nassa fi hadhihi mas'ala ba kuma nassi karara akan wannan mas'ala an bayyance wannan dalilan jumhur wayancan su imam malik su ma suna da dalilan su da yawa daga ciki sun ce inna Allah ta'ala aujaba al-wudu'a wa tayammum inda al mun karanta makamancin irin wannan a can baya da haka mun karanta rajihin kauli ko an ce mun lokaci yayi sai mu tashi sifatu tayammum abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada sukuran da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik